إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan wa masu albarka barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar Talata wanda shine yammacin sha shida ga watan Shawwal shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wanda kuma ya dace da lissafin sha bakwai ga watan Mayu na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na arba'in da shida cikin jirgin darussa daga littafin Ashiratun Nisa' wallafar al'imamul hafiz abu abdurrahman annasa'i rahmatullahi alaihi sahibul sunan al-kubra wal mujtaba wa gairi hamin kutub al'imamun nasa'i ya rasu a shekara ta ɗari uku da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan littafi nashi wanda asalin shi yana cikin as-sunan al-kubra din ya ware shi ne don bayani akan abin da ke da alaka da zamantakewa iyali Allah ya saka mishi alkhairi idan ba manta ba wannan karatu mun yi hutu wanda zan iya cewa ya kai na wajen watanni biyu ko makamancin haka tun cikin watan sha'abana wanda ya gabata kafin ramadan ba mu samu halin yin wannan karatu ba precisely tun sha biyar ga watan march wato wanda shine ya dace da sha biyu ga watan sha'aban a wannan shekara ba mu wannan karatu ba mun yi mishi hutu to sai kuma a yau ne allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon dawowa Allah ya sa mana albarka a ciki za mu tashi kai tsaye da malai yake cewa bab akhdhul mar'ati nafaqataha min mali zawjiha bighairi iznihi wa dhikru al-ikhtilafi wa dhikru ikhtilafi az-zuhri wa hisham fi lafzi khabari hindin fi dhalika babin da ke bayani akan hukuncin mace ta dauki abin da za ta ciyar da kanta daga dukiyar mijinta ba tare da izininsa ba da kuma bayani akan sabanin da Zuhri da Hisham suka yi a wajen riwaya wannan hadisi na Hindu bint Utba radiyallahu anha قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت الحديث وانا حديثي إسناد سا مالا يكربوش تهنيا مالا محمد بن رافع القشيري كنا wanda yana daga cikin rijalu aljama'atil sitta in banda ibnu maja shi kadai ya fitar da hadisin sa ba ya rusa shekara ta 245 ne shi kuma yace haddathana abdurrazzaq ya'ni ibnu ma'mar as-sanani abdurrazzaq as-sanani shine malamin sa wannan isnadi abdurrazzaq shi kuma daga ma'mar abdurrazzaq ibnu hammam daga ma'mar ibnu rashid as-sanani na'am Abdurrazak ibn Hammam yace daga Ma'mar Ma'mar yace daga Az-Zuhri wato Muhammad ibn Shihab babban malamin nan an Urwa ya'ni ibn Zubair daga Aisha radiyallahu anha qalat sayyidatuna Aisha take cewa ja'at Hindun Hindu bintu Utba tazo ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat Hindu bintu Utba ita ce mata Abu Sufyana wadda ana cewa kamar yadda Ibn Abdulbar ya faɗa ta rasu ne a shekara ta goma sha hudu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rana ɗaya suka rasu da sahabi baban sahabi wato Abu Quhafa baban Sayyidina Abubakar wasu malamai kuma kamar Ibn kamar al-Imam Ibn Sa'ad a cikin tabakat ɗinsa da waninsa su kuma sun karkata zuwa ga cewa wannan mata ta rayu har zuwa zamanin halifancin Sayyidina Uthman radiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam wannan mata ita ce mai kissan nan mashahuriya ta wato taurin kanta da kin musulunta ta farkon al'amari da kuma irin yadda ta kulla ma Hamza dan Abdul Muttalib kawun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba har sai da ta sa aka kashe shi a yakin Uhud Allah ya gafarta musu gaba daya ita ce take cewa ta zo ta ce Aisha ta ce wannan mata Hindu ta zo ta ce ya rasulallah ya munzan Allah sallallahu alaihi wasallam inna aba sufyana rajulun mumsik lalle abu sufyana mutum ne wanda yake mumsik a wata riwaya misik kamar da ake cewa shirib da sikir da kuma sittir wato siga ta mubalaga mutum ne mai kankamo mai rike hannu fa hal alayya junahun an unfika ala malihi ala iyalihi min malihi bi ghairi iznihi ya manza Allah sallallahu alaihi wasallama shin ina da laifi idan na ɗauka daga cikin dukiyar mijina ba tare da saninsa ba na ciyar da iyalansa waɗanda yake musu rowa Abu Sufyana asalin sunan shi Sakhr ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams shi ma mashahurin mutum ne a tarihin musulunci shine kakan zuriyan Banu Umayya waɗanda suke sarakuna ɗin Muawiya shine ɗansa da kuma binnan wato Zaid wanda suke cikin sahabbai yana daga cikin da suka musulunta a jinkiri saboda taurin kai da irin yadda yake jagora a cikin kafirci amma daga baya musulunta wa hasna islamuhu radiyallahu anhu to ya kasance mutum ne da yake wanda yana da kuɗi amma kuma ga kankamo baya bayarwa shine wannan mata tashi ta je gun manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ta tambaya game da ko ya halasta ta dauka ko bai sani ba ta ciyar shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata la haraja alaiki babu laifi a kanki an tumfiki alaihim bil ma'ruf ki ciyar da su daga abin da yake dukiyar mijinki amma bil ma'ruf ki yaka bisa abin da yake sananne a cikin shari'ar musulunci wannan riwaya al-Imam Muslim ya ruwaito ta da kuma al-Imam Abu Dawud Suleiman ibn al-Ash'as rahmatullahi ala al-jami' قال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة anna hinda binta utbata qalat kaji wannan isnadi shi kuma ta hanyar yaqub wanda ita ce riwayar zuhri da malai ishara wannan kuma da muke karantawa ita ce riwayar ainihin wato hisham daga babansa wancan zuhri daga baban hisham din don hisham dan urwa shi kuma zuhri daga urwa din ina fata muna ganewa to wannan riwayar daga yaqub ibn ibrahima ad-dawraki kenan yaqub ibrahima ibn kafir ad-dawraki wanda ya rasu ne shekara ta 252 shi kuma yake cewa haddasana Yahya malam Yahya dan Sa'id al-Qattan kenan ya ba mu hadisi an Hisham daga Hisham dan Urwa qala Hisham yace akhbarani abi baba na Urwa dan Zubair ya bani labari an Aisha daga Aisha anna Hinda binta Abi Sufyan binta Utba lalle hirdu gidan Utbatu ta ce qalat ta ce ya Rasulullah ya manzo Allah inna aba sufiyana rajulun shahihun lalle shi abu sufiyana mutum ne wanda yake shahihi marowaci haka ce shahih malamai suna cewa ashuhu a'ammu min al-bukhl shi shuhi ita ce ruwa wadda fi gamewa fiye da al-bukhl bukhl shine gama garin ruwa idan aka ce bakhil shine wanda yake ruwa da kuɗi kawai tsantsar kuɗi roka shi in ko aka ce ash-shahihu shine wanda yake rowa da komai da kuɗi da abinci da sutura da sakin fuska ma yana rowa shi komai ma haiwa kan shi rowa wasu kuma suka ce in aka ce ash-shahih shine wanda yake rowa shi taba'un ce haka yake tun yana karamin yaro har ya girma tun yana talaka har ya kuɗi tun yana wanda ba mai sarauta ba har ya samu sarauta rowa bata sake shi ba to wannan shi ake ce mashahihun haka ce kuma bakhilun shine wanda rowa takan bujuro mai wani lokaci wani lokaci kuma ta kauce wato are dace gare shi wannan dai duka malamai ne suka faɗa domin kokarin fassara da yake nufi da bambanci tsakanin shahihun da ainihin wato bakhilun wallahu alam yace walaysa yu'tini ma yakfini mijina mai kuɗi ne amma baya bani abin da zai ishe ni ba waladi da ni da iyayana illa ma akhadtu minhu sai abin da na dauka wa huwa la ya'lamu ba da sanin sa ba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata ya ce mata khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf ki dauki abin da zai ishe ki ke da ƴaƴanki bisa abin da yake sananne a shari'a wannan hadisi wannan kisa ta udda ta ainihin wato hindu malamai sun tattauna sosai akan ta za a iya kuma littafin fathul bari cikin mujalladin sa na shida a inda al-imamu al-bukhari ya kawo wannan hadisi ibnu hajirin ya mushi sharhi kwarai da gaske a wannan ƙarƙashin wannan babi cewa babin da ke bayani akan halaccin mace ta ɗauki abu da ba da izinin mijinta ba don ciyar da 'ya'yansa malamai sun fitar da fikihu mai yawa akan sa daga ciki wannan hadisi yana nuni zuwa ga halaccin ambatan mutum da abin da in ambata ba zai ji daɗi ba inda za ka yi ƙaran shi ko shakawa babu laifi a ambata idan aka gaba wanda zai so a ce an ba da labarin shi marowaci ne ko da da gaske marowacin ne don ba siffa ce ta falala ba Uh, sannan yana nuni halarci zuwa ga sauraron zancen ɗaya daga cikin mutane masu rigima da juna ko da ɗayan baya istima'u kalami ahadil khasmaini fi ghiyabil akhar kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji zancen ita Hindu alhalin Abu Sufyan baya duk da yake wasu riwayoyi da da suka aka tattara kamar da Ibn Hajar ya ta gayyato su duk da yake marasilu ne da makamantansu wasu suna nuni zuwa ga cewa ai yana ma wajen ko kuma an aika a gaya mushi har aka ce ya ce to abin da ta ɗiba wanda yake ɗanye to shi gaskiya ya yafi amma wanda yake bushashe kilatacce gaskiya bai yafi ba Allah isa akwai maganganu da yawa da aka yi akan haka sannan yana nuni zuwa ga halaccin sauraron maganar mace wadda ba harramaka ba wato ajnabiya za ka ba ta fatawa ko za ka ba ta hukunci ko kai ne alkali ko makamancinsa babu laifi ka ji magana ta wanda take bil ma'ruf eh kamar yanzu mace ta bugo malami waya ko ta mishi bokal ko ta gamu da shi a wani waje ta mai tambaya da ya halasta sannan yana nuni zuwa ga cewa ana karɓan maganan mace in ta yi akan mijinta musamman game da al'amarin ciyarwa in ta ce baya ci da mu to magana ta karɓaɓɓiya ce za a karbi wannan magana tata wasu malamai sun faɗi wannan sannan yana nuni zuwa ga nafaka ana kaddara ta ne da abin da za a iya da kuma cewa ana lura da urufi a cikin abubuwa irin waɗannan ana lura da abin da yake ya dace da al'adan mutane kaga ya ce mata la haraja alayki an tunfiki alaihim bil ma'ruf bisa abin da yake sananne cewa za ku ci abinci ne so uku in kun tashi ci iri kaza za ku ci ko yawa kaza za ku ci to duk babu laifi sannan malamai suka ce me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke wannan hukuncin ba tare da ya ya ainihin wato tsaida ta ga ta gashi an maida zance ba malamai suka ce saboda wasu suka ce saboda yana magana ne yanzu a mahalli na fatawa mahalli na fatawa kuma kokarin samar da mafita ne kamar yadda almaziri ya faɗa a cikin sharhin shi na muslim kamar yadda kuma ibnu qayyim al-jawziya ya hakaito a cikin zadul ma'ad cewa ai mahalli na fatawa in an maka tambaya mace ta maka tambaya game da mijinta miji ya maka tambaya game da ainihin wato matarsa ko ɗaya ma tambaya game da mahaifinsa wannan wanda ya tambayan shi zaka bai wa amsa wacce za ta zama mafita gare shi ba za ka ce bari sai ka kira wancan ba wannan ya zama muhakama kenan aka ce sai an kira shi haka a mahallin ainihin wato ba da fatawa za a iya yin haka ba matsala ba ce ko kuma wasu suka ce saboda ta yiwu ita wannan ɗabi'a ta Abu Sufyana ta shahara a Makka kowa ma ya sani da haka ba a buƙatar sai an ji albayyinata almudda'i wal yaminu alama ankara ba a buƙatar wannan ko kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ya kalli ainihin wato saddu zari'a toshe kafar banna me kake tsammani in an kira mutum an ce matarka ta ce kai marowaci ne to wani fa fitinar sai tafi wadda ake ciki a baya da dai wasu maganganu da malamai suka faɗa cewa su ne suka ja annabi sallallahu alaihi wasallama ya wannan tunanin da haka almuhimmu dai shine alƙali ko mai fatawa yana da yancin ya ba mutum fatawa ko ya yanke hukunci ko da wancan baya nan abokin husuma idan ya gamsu da abin da ya kamata ya yanke sannan kuma ana ba mata dama ta ɗebi abin da za ta ainihin wato yi amfani da shi a gidan mijinta ne ta babin fatawa ta babin ainihin cewa ta ɗiba ba komai idan ta san cewa mijinta in ya ga ta ɗiba ba za a samu wata matsala fiye da wadda ake ciki ba wallahu ta'ala alam babu nafaqatul mar'ati min baiti zawjiha babu da babun da ke bayani akan mace waccan waccan ainihin wato tarjama da ta gabata mace ta ɗiba ta yi amfani da shi akan abin da yake buƙatar ta ita da mutanen gidan ita da 'ya'yan gidan da almajiran gidan da duk wanda yake ci a cikin gidan wannan kuma bayani akan mace ta ɗiba ta yi kyauta ko sadaka da wani abu na mijinta ina hukuncin haka kyauta da abinci ko sutura ko ruwan sha ko abinci da faffe ko ɗanye bisa ainihin gwargwadon abin da yake ma'arufi a cikin ainihin al'ada ba matsala mace ta yi amma kyauta wadda ta zama wata babba wadda irin wanda za a ce sai an sa shaida ko wani abu makamancin haka to wannan baya halasta kamar ta ɗauki buhun shinkafa ta kyauta da shi ko ta ɗauki roba roban ka ta bayar da shi ko wata shadda ka da ka saka da sallan nan kaga akwai matsala ai ko amma dan ragowar abinci dan kwano ɗaya na abinci bin nan da fafi da za a ba almajiri ko wani ya bara a san mishi taliya ƙwaya biyu wannan babu laifi insha Allah wallahu a'lam abin da ta san cewa mijin ba zai damu ba ba zai zama cewa ya ga ta cutar da shi ko ta mishi karfa karfa ba wa zikru ikhtilafi ayyuba wa ibn jurayj fi hadith ibn abi mulaika da ambatan sabanin da zan ma aka samu tsakanin ayyub sakhtiyani da shi da ibn jarir akan akan hadisin Abdullahi ibn Ubaidillah ibn Abi Mulaika At-Taimi wannan mai kiran sallan nan na Abdullahi ibn Zubair to shine ma da yace akhbarana Abdurrahman ibn Muhammad ibn Salam qala hadathana Affan qala hadathana Wahib qala hadathana Ayyub an ibn Abi Mulaika an Asma قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أملك إلا ما أدخل ما أدخل علي الزبير بيته فآخذه من ماله قال أنفقي ولا توكي فتوكا فيوكا عليك وانا حديثي واندا yana cikin littafin Sahih Bukhari da Muslim Imam Ibn Hanbal da littafin Abu Dawud da Tirmidhi da Musnad Ibn Abd al-Razzaq Sanani duka sarwaito shi Annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisi aka ce wanda hadisi ne ya zo ta hanyar Abdurrahman dan Muhammad dan Salam Abul Qasim At-Tarsusi wanda yana da hadisi a cikin Abu Dawud da Nasa'i kamar da magani anan shi kuma na riwaya daga Affan Affan huwa ibn Muslim haddathana Wahayb sai kuma Affan yace daga malam Wahayb ibn Khalid al-Bahili babban malamin nan wanda ya rasu ne a shekara ta 165 bayan hijira haddathana Ayyub Ayyub ibn Abi Tamima ya ba mu hadisi kaga ayyubu sai ce an ibnu abi mulaika an asma daga ibnu abi mulaika daga asma'u to zamu zo mu ji riwaya ibnu jurejin ita kuma tsakanin ibnu abi mulaika da asma akwai mutum mai suna abbad ibnu abdullahi ibnu zubair kaji sabanin nasu sai zama wannan kenan mazidun ne fi mukhtafi fi muttasil al asanid yace daga asma'u ita ce wato asma'u yar gidan sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anha mata azubair ibnu al awwam radiyallahu anhu wa an abiha wa an zaujiha ta ce na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam na ce inni la amliku illa ma adkhala alayya zubairu ni mata aure ce ba ni da komai da zan iya sadaka da shi sai abin da mijina zubairu ya samo ya kawo gida baitahu ya kawo cikin gidansa fa akhudhu min malihi shin babu laifin dauka daga cikin ne wani abu ai sadaka ne kyauta qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amfiki ba komai ki dauka ki ciyar wala tuki fayuka alaiki kar ki dinga kuntatawa ke ma sai kunta miki wato kake kuntata wajen zaki bada sadaka ko kyauta ki bada wani abu kuntatacce ke ma sai zama ladan ki kuntatacce sai zama abin da yake samu ba wani mai auki bane eh dan haka a a abin da aka hana shi ne mutum ya sadaka ya dinga tsoron kada ya sadaka kuɗin shi su kare domin wannan yana daga cikin muhimman sababba da ke kwashe albarkar dukiya tsoron karewarta ta hana mutum sadaka kamar da munazirin yake faɗa a cikin fatul bari cikin mujalladi na biyar saboda Allah subhanahu ta'ala yana bayarwa game da kyauta da sadaka babu hisabi Allahumma ati munfiqan khalafa da malaika yake cewa sannan kuma wanda ya tsaya yana kididdiga to shi ma za a mai kididdiga za mu zo mu ji wannan lafazin a gaba insha Allah قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة كاغا شنو إسناد ابن أبي مليكة واتو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة maimakon mu ji kamar da muka ji a can daga Abi Mulaika sai wane sai Asma'u ko to anan sai ce an Abbad ibn Abdullah ibn Zubair daga Abbadu dan gidan Abdullah dan Zubair shine yake riwaya daga Asma'u daga ainihin wato asma'u kakarsa kenan binta abi bakrin annaha ja'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace wannan kakanni ya tashi ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qalat tace ya nabiyyi Allah ya manzon Allah laysa li shay'un illa ma adkhala alayya zubair bani da komai sai abin da zubair ya kawo mini fa hal alayya junahun an ardaha ardaha mimma yudkhilu alayya shin ina da matsala idan na yi sadaka shi ne ardaka, na yi sadaka daga abin da yake kawo mini. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce wata irdakhi ai tasaddaqi mastata'ati irdakhi mastata'ati ki sadaka gwargwadon iyawarki wala tuki fayukillahu alayki kar ki dinga kuntatawa sai Allah shi ma ya kuntata miki kar ki zama kina da kuntatawa ba kya sakin hannu duk wanda baya sakin hannu to Allah sai ya matsaye mai hannu shi ma wajen lada ina fata mun gane wannan don haka abin da ake so mutum ya zama mai sakin hannu mai yalwa sai Allah shi ma ya sakan masa sai ya yalwata masa قال أخبرنا خناد ابن السري قال حدثنا عبد عن هشام عن فاطمة عن أسماء مالك أنا كون إسناد تاني خناد ابن السري أبو السري الدارمي الكوفي daga cikin malamai da suke da hadisi a cikin sayo muslim da al-kutub al-arba'a wanda yana da ya rasu ne shekara ta 243 shi kuma yace haddathana abda yani ibn sulaiman al-muqri ya rasu a shekara ta 188 an hisham huwa ibn urwa an Fatima daga Fatima bintul Mundir ibn Zubairi kenan matar Hishamu dan Urwa dama ta daga cikin malamansa Fatima bintul Mundir ibn Zubair wadda cousin ɗinsa ce ko matar ce ko malamar shi kaga shi Hisham ibn Urwa ibn Zubair ita kuma Fatima bintul Mundir ibn Zubair sun hada sun hada kakansu Az-Zubair shi baban shi Urwa ibn Zubair ita kuma babanta Al-Munzir ibn Zubair to kuma malama ce tana riwaya daga kakarsu gaba daya daga wannan binnan uwa tasu wato Asma'u yar Abubakar ne Siddiq radiyallahu anha wa an abiha anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa manzo Allah ya ce la tuhsi wa yuhsillahu alayki kar ki zama mai kididdiga sai Allah ya kididdige miki wannan ita ce riwaya da take cikin Sahih Bukhari har ila yau Limamin Bukhari ya rawaito ta lamba hadisi na ɗari uku da ɗari hudu amin da talatin da uku. A sharhin ta kamar da Kirmani yake faɗa yake cewa al'ihisa'u al'addu ƙirga na ƙeƙe da ƙeƙe. Malamai suka ce almuradu minhu addu shai'i littabbaqiyati. Abin da aka dinga ƙirgawa don ɓoyewa kana lissafawa kana ɓoyewa wa liddihar wa tarkil infaqi ba don ciyarwa ba fi sabilillahi. wa isa'ullahu ta'ala isa'ullahi ta'ala ya hatamilu wajahaini cewa da aka yi fayusillahu alayki yana daukan ɗayan ma'ana biyu ɗaya daga cikin su shine an ya habisa anki madatar rizki Allah ya rike duk wani abu da zai kawo miki arziki Allah ya hana ki wa yuqalliluhu ko ya karanta shi bi qat'il baraka Allah ya cire albarkashi wata hatta yasira ka shay'il ma'dudi hai zama kamar abu kididdagagge kirgagge ɗayan ma'anan kuma an yunaqishaki fil akhirati alayhi Allah ya mutum hisabi akan wannan abu da ya boye a lahira shine ma'anar fa yusillahu alayk mamun ne yake cewa wato wannan lafazi ne da aka kawo dan ya muqabalan lafazin sa litajnis dan alula jinsin kamar da Allah yake cewa makaru makarallah wa makaru wa makarallah nasullah fa nasiyahum da ire-iren su wa mujanasa da ake cewa wato Allah zai hana su kamar zai hana su albarka kamar da suka hana bayan shi samun wani abu daga cikin ainihin wato dukiyar da take dama ta Allah ce qala akhbarana ahmad ibn harb qala dasana abu muawiya an hisham an fatima wa abbad ibn hamza ana asma qalat qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam anfiki wa la tu'i fayu'i Allahu alayki wa la tuhsi fayusi Allahu alayki wannan riwaya ta hanyar ahmad ibn harb ibn muhammad ibn Ali al-Mawsili yana da wani kaka Mazin ibn Ghaduba wanda sahabi ne kakan shi na can sama shi kuma yace daga Abu Muawiya wato Abdariru kenan malamin nan makahu mutumin Kufa an Hisham daga Hisham dan Urwa an Fatima daga matar shi Fatima bintul Munbir wa Abbad ibn Hamza da ita da Abbad ibn Hamza ibn Abdullah ibn Zubair yana da hadisi a cikin Bukhari Adabul Mufrad Amin na Bukhari da Muslim da kuma Nasa'i kamar da yake anan an asma'a daga asma'u yar Abubakar Siddiq radiyallahu anha wa an abiha qalat asma'u tace qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama annabi alaihi salatu wasallam yana cewa an fiki yake asma'u kiciyar wala tu'i karki zama kina da kankamo kina rikewa fa yu Allahu alaiki sai Allah shi ma ya rike ya hana ki wala tuhsi karki zama kina da yawan kirge wai husillahu alaiki kuma sai Allah ya kirga miki keke da keke kuma ba a cike labari ba kun ga waɗannan hadisai duka suna nuna halaccin mace ta ciyar daga dukiyar mijinta abin nan ga, almajirai da mabukata babu komai game da haka eh malamai sun yi maganganu da yawa akai akan wannan mas'ala ta wannan fuskaci za mu zo mu ji zai ƙara ƙulla babi wanda zai kawo bagana akan ladan wannan aiki da mace ta yi ladan ta ciyar daga dukiyar mijinta sai mai ishara zuwa ga wasu su insha Allah din da zaka ga cewa shi kanshi Imam Bukhari da, da ya, ya kulla babi akan wannan har guda biyu a cikin sahih dinsa cewarsa babu ajarul mar'ati idza tasaddaqat aw at'amat min baiti zawjiha bi ghairi bi ghairi mafsada ko ghairu ghairan mufsida babin da ke bayani akan ladan da mace ta samu in ta ciyar daga dukiyar mijinta ko ta bayar da sadaka ba tare ta yi barna ba da kuma ya sake yin babi babu ajarul khadimi idza tasaddaqa bi amri sahibihi ghairu mufsidin babin da ke bayani akan ladan wato mai aiki a gidanka ko mai aiki a rumfarka ta kasuwa ko a ofis wanda ka ba shi ya je ya ciyar da wani abu sai je ce yadda aka ce bai rage wani abu ko ya ɓoye ko ya canza ba bai yi wata barna ba shi ma yana da lada to a gaje ne malam yace sawa babu sawabu zalika babu da ke bayani akan ladan ciyar wanda mace za ta yi daga dukiyar mijinta wa zikru al-ikhtilafi ala shaqiq da ambaton saban da aka yi akan Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama fi hadisi Aisha tafi a wannan hadisi da zai zo wanda hadisin Aisha ne radiyallahu anha shine wanne qala akhbarana Muhammad ibn al-Musanna wa Muhammad ibn Bashar qala haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Shu'ba an Amr ibn Murra qala sami'tu Aba Wa'il yuhaddithu an Aisha radiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي إذا نعم إذا صدقت المرأة الحديث wannan hadisi kaga malai an doshi an soshi hanyar malamai guda biyu Muhammad ibn Musanna da Muhammad ibn Bashar waɗannan manyan malamai ne sanannu daga su kuma su biyun daga Muhammad ibn Ja'far shine gundar kenan shi kuma yace daga Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Ataki Shu'ba shi ke riwaya daga Amr ibn Murrah ibnu abdullahi ibnu tariq al-a'ma al-muradi makaho ne sanannen malami cikin malamai ya rasu a shekara ta 116 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mishi shine yake cewa samitu aba wa'il naji abu wa'il sunan shi shaqiq bin salama yace naji abu wa'il yuhaddithu an aisha yana bada labari cewa aisha radiyallahu anha ita ta zanta masa عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتي دغ منزان الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر idan mace ta yi sadaka daga dukiyar mijinta tana da lada walin zauji mithlu zalika mijin ma yana da lada irin wancan nata walil khadini mithlu zalika haka nan wanda kake ajiya a wurinsa ko yaranka a kasuwa ko mai kiyaye store ka ba shi dama ya sadaka da wani abu kuma ya aikata shi mana da lada irin haka wala yunqasu kullu wahidin minhuma wala yunqasu kullu wahidin minhuma min ajri sahibi shay'a a cikin waɗannan mutanen gaba ki daya ladan da za a ba wani a cikin su ba ana diba ne daga na ɗayan ana ba shi ba babu irin wannan yanayi da muka sani a duniya daga taskar Allah ne wannan duka suke samu wali sai ce min ajiri sahibihi shay'a walizawji kasaba walizawji ma kasaba walaha ma anfaqat annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya sake magana yace walizawji mijin yana da ma kasaba ladan wannan dukiya da ya samu ya kawo shinkafa ce ko taliya ko masara da ya kawo ya aje a stoha aka samu aka dafa aka ba wani ya da wannan ladan ita kuma can fa walaha ma anfaqat abin ta yi mubasharanta na ciyarwa tana da ainihin lada tana da ladan zirga-zirga kai kawo tara ainihin 'yan mata wanke-wanke bayan an gama cin abincin da sauransu to duwannan tana da ladan shi wali zauji ma kasaba walha ma anfaqat tana da abin da ainihin ta ciyar wannan hadisi tabbatacce ne al-imamu al-bukhari ya ruwaito shi haka nan al-imamu at-tirmidhi da wasansu ibn hajar ne ba cikin fathul bari yake wata magana yake cewa wannan hadisi yana nuni zuwa ga falalan amana da sakhawatun nafsi da kuma tsibun nafsi wajen aikata ayyukan alkhairi ko da ba da duke ba kai ko ce ko da aka baka ajiya ne sai ka dage kana yi yace can da aka ce walil khadin mislu zalika yace da sharuɗan da za a ambata wanda sun gabata a cikin hadisi Abu Musa waɗanda yake nuna cewa sai wannan sharuɗan sun cika sannan za a samu wannan ladan shin ladan duka iri ɗaya za a ba su daidai wa daida ko ko zai zarce da juna wata riwaya ta Abu Hurairah take cewa game da matan falaha nisfu ajri za ta samu kwatankwacin rabin ladan da za a baiwa mijin inda shi ya siyo biredin daga kuɗin shi sannan sai alimamin nawawi da yake magana akan hadisin yake cewa wannan hadisi yana nuna zuwa ga cewa wanda ya musharaka da wani a gurin aikin alkhairi zai musharaka da shi a wajen lada hakanan wanda ya musharaka da wani a cikin aikin banza zai musharaka da shi a wajen zunubi yace kuma wannan yana nuni zuwa ga cewa wanda ya mallaki abu ba shi kaɗai zai iya cin moriyarsa ba wannan iya cin moriyarsa wannan iya samun sa sannan shi da wanda ya bayar ɗin daga dukiyarsa ya ba iyalan shi iyalan suka ciyar da kuma mai aiki a gidan shi wanne zai fi samun lada a kankaninsu malamai sai wannan tattaunawa wasu suka ce kowa zai samu lada ne gwargwadon wahalar da ya da dukiyan ko gwargwadon wahalar da ya a wajen ciyarwa wallahu ta'ala alam amma dai abin da aka sani shine wato wanda ke da dukiya yana da kaso mafi tsoka sannan masu biye da shi waɗanda suke ayyuka suke ainihin kokarin haɓaka dukiyarsu ma suna da rabo gwargwadon nasu qala akhbarani muhammad ibn qudama qala dasana jarir an mansur an shaqiq an masruq an aisha qalat ta hanyar muhammad ibn qudama ibn isma'ila abu abdullah al-bukhari mutumin garin su bukhari ne nazilu marwa ya rasu a shekara ta ɗari biyu da ainihin wato sittin da wani abu na manta dukka yana da hadisi a cikin sahih muslim sannan shi kuma na riwaya daga Jarir ibn Abdul Hamid Jarir daga Mansur ibn al-Mu'tamir shi kuma daga Shaqiq wato Abu Wa'il ibn Salama shi kuma yace daga Masruq ibn al-Ajda Masruq yace an Aisha radhiyallahu anha daga Aisha Allah ya kara mata yadda qala tace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzo Allah yace idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghayra mufsidah idan mace ta ciyar daga abincin gidanta ba tare da yin barna ba ta ciyar bil ma'ruf kana laha ajru ma anfaqat tana da ladan abin da ta ciyar walil zawji ajruhu bima kasab mijin kuma na da ladar abin da ya kawo walil khadhin misli zalika haka nan shi ma wanda yake wato yaro mai zama a shago ko a rumfa ko a wata taska shi ma yana da irin wannan lada kwatankwacin haka wala yunqasu ba'dhum min ajri min ajri ba'd wala yanqus ba'du min ajri ba'd wanda aka baiwa wani ladan ba zai sa a rage na wani ba kowa na shi yake samu wannan hadisi shi ma yana cikin Bukhari da ainihin sai Muslim haka na Imam Abu Dawud ya rawaito shi karkashin tarjuma da da Imam Bukhari masa babu ajril mar'ati la sadaqat aw at'amat min baiti zawjiha ghayr muslima al-Imam ainihin al-Bukhari ya rawaito riwaya daga Musa al-Ash'ari wanda da ƙarin cewa al-khadhin muslim al-amin alladhi yunfiqu ma la ma amara bihi kamilan muwaffaran tayyiban nafsuhu ma'am yake cewa daga arwaya abu musa yake cewa al-khadhin muslim al-amin الذي ينفق ما أمر به ما أمر به كاملا موفرا طيبا بنفسه wato shine amintaccen mai gadin wurin dukiya kuma musulmi wanda yake ciyar da dukiyar cikakkiya kamar yadda aka umarce shi da da kyakkyawar zuciya sai ya je ya kaima wanda mai dukiya ce a kaimawa to kaga wannan ya daga cikin wa ta'awanu alal dirri wat taqwa kenan da haka aya tana nuni zuwa ga tarayya ga alkhairi cewa kuma za a samu lada ga baki ɗaya insha Allah. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال أخبرنا قال حدثنا أبو معاوية أحمد بن حرب بن محمد كنان دقى أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق أم مسروق إسناد ندي إرن وانشان أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتي إذا نفقت أنفقت المرأة من بيت زوجها إذا ما تشير دقى دوكير مجنتا غير مفسدة بابرناتك با kana laha ajruha tana da ladanta walahu mithluhu bima kasaba yana da irin ladan shi kuma saboda shi ya samu abincin wala hazima an faqat ita kuma saboda tafsiyar kai tsaye walil khazini wanda yake kuma wato mai gadi mislu zalika min ghairi an yunqasa min uzurihim shay shi ma yana da kwatan kusan haka ba tare da an ainihin wato yi naqasu daga cikin ladan su ko na menene ba eh wafaqahu habib ibn abi thabit shi kuma habib dan abu thabit da ya rawaito wannan riwaya shi kuma daga masruk shi ma shi kuma sai ya ce mawqufiya ce fatawa aisha ce wannan riwaya ita ce gata nan a biye da wannan za mu zo ainihin wato mu ji ta قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن حبيب بن أبي ثابت أم مسروق كاد رواية دقا يوسف بن سعيد بن مسلم المسيسي أبو يعقوب yana daga cikin sika da ibn hibban ya ambata ya rasa shekara ta 171 shi kuma ya ce haddathana hajjaj hajjaj daga hajjaj daga ainihin wato ibn Jurayd kala yace akhbarani Abu Zubair daga Abu Zubair Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus an Habib ibn Abi Thabit daga malam Habib dan Abu Thabit shine yake riwaya an Masruq daga Masruq ibn al-Azda shi bai taho ba daga shi kuma yace an Aisha daga Aisha radiyallahu anha kala take cewa ma tasaddaqatil mar'atu min ardi baitiha fal'ajiru bai na kuma shatara ne, duk abin da mace ta ciyar ainihin wato min ta saddakat min aradi baitiha daga cikin dukiyar gidan mijinta fal'ajiru bai na kuma shatara ne, ladan su biyu ne za su raba wannan lada da ita da mijin dukansu za su ci moriyar lada. Wannan hadisi kamar da muka ambata yana nuni zuwa ga samun lada da dukkaninsu suke yi idan sun yi wannan aiki. kowa gwargwadon wahala ko aikin da ya yi gwargwadon ladan da zai samu wannan riwaya mun ji dai wata riwaya abu zubairu ne amma ba an jabirin ba ko abu zubairu an habib ibn abi thabit da haka babu laifi a kai insha Allah wallahu ta'ala a'lam ina ganin bari mu saurara a nan saboda kuɗin lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi a sabon babi babu fadli nafaqatil mar'ati ala baitiha wannan kuma yana magana akan falalar mace tana da dukiya ta dinga ciyar da mijinta bayan mun ji falalar ta ciyar da dukiyarsa a waje mun ji falalar ko halaccin ta dauki dukiyarsa ta ciyar da kanta da ƴaƴan shi za mu zo mu ji kuma hukuncin ki in kina da kuɗi ki dinga ba mijinki ki masa hidima ki mishi wane ne da wane ne shi ma wannan akwai lada akwai falala idan ba ki gori kenan ko Allah ubangiji ya sa mu dace wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله